بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ma shi ne darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka mai suna kasilatu ɗantarani da ita ma tana bayani ne akan yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau shi ma muna ashirin da takwas da tara ga jimadar ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da 24 ga watan januwari shekara ta 2020 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam Allah ta'ala ya taimaka na na za mu tashi shafi a akan ko ka samu ikhtilafi shafi na tara da tashi ko goma ya samu ajiru man qaddama fi dinin nabiyil muktafa amnuhu min shiddati dunya wa ukhra qad kafa minhu qaddimna li'izzin tahta zillin qad dafa أصبح أصبحت منصورة الرايات دين المصطفى منه واسترد جهادا من إلى الإلحاد حد شأنه إعطاء من شأنه إعطاء من أدناه من نعمائه عمم الآلاء في البلدان من أقياله دأبه إهلك من قد كان في أعدائه شأنه إصفاد من والاه من آلائه واقتدى شانه في الإغلال والأصفاد فت ينصر المظلوم والموتور يجلي ظلمه يهلك الآسد والشجعان يبدي بأسه يهدم الأوثان والجبار يسني ملكه يرعد الأرض يرعد الأطواد بالعياد حتى أنه لو رأته ما اعتدت من هول ذي الإيعاد عت yace ajuru ladar man wannan da ƙaddama ya dawwama fi dinin nabi da biyar addinin annabi muhammad al-muqtafa abin koyi wanda ake koyi da shi kamar ka ce menene almukutada abin koyi wanda ake kwaikwayo da shi shine almukutafa daga kafa ne alkafa shine baya ƙeya kai to mutumin da yake gaba ana binsa baya shine almukutafa amnuhu to da shi wanda ya dawwama gaban addinin wannan annabi da ake bi shine amnuhu samun aminci gare shi min shiddati duniya daga tsananin duniya duk wanda ya dawo maka addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kuma zai haɗu da sakamakon amincewa daga shidda tsananin adduniya duniya wa ukhra da tsananin lahira kadi kafa wanda ya isa wannan amincin ya ishe shi hakika wannan amincin ya ishe shi minhu daga gare shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko a dalilin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma minhu hudin nan ya koma zuwa ga amnuhu daga wannan amincin nasa ƙadimna mun gabatar li'izzin ko ka ce mun iso ƙadimna mun iso li'izzin ga wata ɗaukaka wadda wannan ɗaukaka ƙadibafa ta riga ta yalwanta ta hata zullin ƙarƙashin wata itatuwa wato yana nufin a daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asbahat yana nufin wannan inuwa shi da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da in ka zo ka shiga shari'ar manzon Allah ko addinin da annabi ya zo da shi to wannan ya yalwace ka ba ka da bukata game da wata ɗaukaka ko wani girma shi ya sayi siffanta shi da kage bafa wannan inuwa ɗin ta yalwace kowa rayatu dinin mustafa tutocin addinin al-mustafa annabi abin zaɓi asbahat sun zamo mansuratan ababen taimakawa duk inda tutar addinin annabi take to ita ce ake ɗagawa sama ita ce ake taimako akan tutar kafirci هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله minhu daga gare shi sannan wastar da annabi ya halakar da man wannan da had ya karkata ilal ilhadi zuwa ga sabon Allah jihadan ta fuskar jihadi duk wanda ya karkata zuwa ga sabon Allah to manzon Allah yakan halakar da shi sai ce maka jihadan amma ta bangaren jihadi wanda addini wanda Allah ya shar'anta sha'anuhu sha'anin manzon Allah e ita'u bayar da kyautar man adinahu duk wanda ya kusanci annabi min nu'ama'ihi daga cikin kyaututtukansa ko ni'imominsa amma mal ala'a ba ala'i bane amma mal ala'a annabi ya ga mai kyaututtuka fil buldani a cikin garuruwa babu garin da annabi bai bayar da kyauta ba min a ƙayalihi daga cikin 'yan galadimominsa an gane ko? da abuhu ɗabi'arsa ihilaku halakar da man wannan da ƙadika na haƙiƙa dama ya kasance fi a da'ihi yana cikin maƙiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'anuhu sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama isfadu bayar da kyauta man walahu ga wanda ya jibince shi min ala'ihi daga cikin ni'imominsa wa shanihi masu adawa da manzon Allah da sun zamo fat daurarru fil igilali a cikin ukumma wal asfadi da maruruwa wa shanihi masu adawa da annabi inna shani aka ga yana a ƙur'ani masu adawa da ƙiyayya na manzon Allah an gane ko? da sun kasance fat ɗaurarru fil igilali a cikin ukumma wal asfali da maruruwa yansurul mazluma annabi yana taimakon wanda an ka zalunta wal mautura da wanda an ka kashe masa dan uwa idan an kashe ma uba ko da ka zo ka faɗa manzon Allah to manzon Allah yakan kwato maka haƙƙin ka shine ya jili zulmahu manzon Allah zai kuranye masa zaluncin da an kai masa yuhliku annabi yana halakar da al'asada wato zakoki jam'u asadin yana nufin mushrikai annabi yana halakar da zakokin mushrikai washe ja'ana da masu jarunta yubdi ba asahu manzo Allah yana bayyanar da wato jihadin sa akan su yuhdimul awsana manzon Allah yana ruguza gumaka wal jabbar manzon Allah yana ruguza duk wani mai tsaurin kai duk wani kafiri mai tsaurin kai wanda yusini mulkahu shi yana yabon har yabon mulkin sa yake yi to manzon Allah yakan zo ya rusa shi yur'idu annabi yana firgitar da al'atwada kattan kafirai bil i'adi da narkon azabarsa fanfalata fakana kullu midai kullu firkin ka ɓaudul azim to shine a ɓaudu fanfalin dutse gudan ƙato su manzo Allah yakan firgitar da al'atuwa da gingima gingiman kafirai bil i'adi ta hanyar narkon azabarsa hatta annahu kai manzon Allah har ka ce shi laura'at hu'at wancan na ƙarshe da adawa za su ga manzon Allah ma'atada da ta'addancin nan da sun kai da wasu yi shi saboda tsananin tsoro da a ce adawa ne Allah ya tura ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo kai annabi zuwa ga adawa suka ga annabi ido da ido to da ba su isa su yi wannan ta'addancin ba me yasa min hauli saboda jin tsoron ko tashin hankalin zil i'adi ma'abuci narkon azaba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhu daga annabi ne tashrifun daraja ke samuwa al wadda ta ɗaukaka ita wannan daraja ɗin lidinin mustafa ga addinin annabi abin zaɓi alwaddahi addinin da yake bayyananne babu kura a kansa minhu daga annabi ne tadmiron an ka samu halakarwa fal halakarwar da ta raunana likufril kafiri ga kafircin kafiri algushami mai yawan zalunci ko ba gani ba to kila littafin ku adda matsala to shine minhu daga annabi tadmiru an ake samun halakarwa fal wadda ta raunana likufril kafiri ga kafircin kafiri algushami mai yawan zalunci minhu daga annabi ihlakun ake samun halakarwa li asnamin ga gumaka sal annabi yayi tumbe ala tagutai akan tagutai gumaka shine ya zabura ya sassare su shine tumbe minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama tariqul aujali mai aukar da tsorace-tsorace jal ya zagaya fi nadil a'adi a mazaunar makiya kafirai minhu daga annabi tarikul aujali aka samu mai aukar da tsorace-tsorace jal wanda ya kewaya ya zagaya fi nadil a'adi nadil a'adi mazauna wurin fira ta makiya an gani? na shi na ƙura'ani faliyar unadiya sanada uzzabaniya malahum babu abin da ya same su mustun lokacin da ra'ahum ya tsorata su shi annabi ya ce nusirtu da ru'ubi masirata shahari an taimake ni da jefa tsoro cikin zukatan kafirai tsawon tafiyar wata ɗaya to shine malahun ba abin da yake tare da su tun lokacin da ra'ahu manzon Allah ya tsorata su min shiddatil aujal daga tsananin tsorace tsorace jal wanda ya kewaya gare su munjidun annabi mai taimako ne kad na hakika dama ya kasance fi yaumin liqa ranar haduwa wal wa'di da ranar alqawli saf yana mai tsabtace yana mai tsabta yana nufin ranar tashin kiyama ranar ceto saf mana bahiru sajidon annabi mai yawan sujuda ne fi lailihi a cikin darinsa kade tsara hakika ya kasance ko kaf mai kamewa kad ya haƙiƙa tsara ya kasance wa kafu mai kamewa ga al'autar bukatoci annabi ko yana da bukata bai gaya wa kowa sai dai shi ya ɗauko bukatoci a kawo masa sa'ima annabi mai yawan azumi ne fi yaumihi a cikin yinin safi saifi a cikin zafi ko wa kaf annabi mai riko ne al'ada a ga makiya duk inda wani maki yake annabi riko shi yake ya kamo shi ya daure kamar yadda aka waso su mama kamo shi aka yi aka zo cikin masallaci ga ga ginshikin masallaci aka daure shi muqsitun annabi mai adalci ne an gane ko manhalul insafi mashaya ta adalci saf wadda take mai tsabta a ta ta zamo minhu daga gare shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ƙahirun annabi mai rinjaye ne an gane wanda amsa ya kasance shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alal a'da'i akan maƙiya haf mai tsanantawa ne bil ijhafi da raunanar da kafirai ƙahirin mai rinjaye ne amsa wanda ya kasance alal a'da'i akan maƙiya mai tsanantawa ne bil ijhafi da raunana su duk inda wani kafiri yake ko maki manzo Allah kokari yake ya raunana shi ya raunana shi al ijhaf bima la yujhifu malahu cikin askari abin da bai kawo rauni ga dukiyarsa sada annabi ya yi shugabanci wal islamu musulunci fina a cikin musabitu mai tabbata ne kuwa ka'imun dama shine ke dawwama kad haƙiƙa adal a'da'u ko kafirai sun zamo minhu daga manzon Allah fi sumutin cikin shuru na'imin shirin ma wanda ya kwana sun ka kasa cewa komai ba yaƙi ko ba wuri ba muƙabala kad haƙiƙa salimna mun kubuta yau mana ga yinin mu fi laumi a cikin zargin mar'in wani mutum la'imu wanda yake huwa ai huwa la'imu dama shi mai zargi ne shi ne shaidan sada annabi ya yi shugabanci wal hussadu masu hasada minhu daga annabi fin hitati koyo shi masu masu kaskanta ne da'imun kuma kaskanta wanda ya dawama duk wanda ka hasa da annabi ko mabiyi annabi to kullum cikin kaskanci yake inna uliyau haƙiƙa daraja annabi lahum a kansu kazza'azai kamar iskan guguwa ne an lissafi mai tsananin ƙarfi saf ko wanda yake katsa itace to haka ɗaukaka annabi take ga kafirai da kasa icin guguwa mai tsanani mai fi yau mai na hasin ga da ƙur'ani to da kasa icin guguwa shine azza'azai sab kuma wanda yake tumbuke itace suna faruwa ga ƙasa lam yazal annabi bai gushe ba yu'ti yana bayar da atida da daddin kuɗi tsofaffin kuɗi shine atid hadiran kuma dukiyar da take halartatta man zarahu ga duk wanda ya ziyarce shi in ka kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara to manzo sallallahu alaihi wasallama yana baka kyauta da daddiya ko kaya da daddu wayanda suke kuma hadira ga su sun dade kuma ga su hadira a halarce lam yazal annabi bai gushe bai yuhliku yana halakar da aduwan maƙiya fasidan aduwan maƙi fasidan mai barna kadi jarahu wanda ya zalunci annabi shine jarahu an ba makwabtaka ba ne haka za haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muddahuhu masu yabonsa yutihim yana ba su akhyarahu zababbun dukiyoyinsa irin su Hassan bin Sabit lam yazal annabi bai gushe ba yuti yana bayar da kyauta li'afin ga mai bara ga mai baran narahu wutar daransa autarahu ga bukatocinsa wutar gara shine wutar da za a hasa a dafa abinci don ko akan yi baki ba wai abincin baki ba a'a abincin da za a dafa don ɗaya ko da an yi bako a ɗauka a bashi shi ake kira gara an gane? to annabi bai gushe ba yana bayar da yuti yana bayar da auqarahu bukatocinsa li'afin ga mai neman narahu wuta amana abincin garansa asarar ta kadima manzon Allah ya fifita gabatarwa wata akhira da jinkintarwa fil as'afi wajen taimako kuma af mai tsananin taimakawa ne sallallahu alaihi wasallam al'asaf ko al'isaf shi ne taimako tallafi af annabi mai tsananin taimako ne fil asafi wajen taimakawa to haka na asarar ta kadima wata akhira kamar sallah wasu wani lokaci sallah sai ka ya gabatar da ita wani lokaci kuma ya dan kara mata lokaci wani lokaci ya yi jam'u ta kadimin wani lokaci ya yi jam'u ta akhiri satirun annabi mai suturcewa ne satirul muqtarri annabi mai suturce mai tsananin bukata ne almiski ne wanda yake talaka adha da ya zamo muntabizan abin jefarwa cikin jama'a to annabi zai zo ya ruwa mai asiri talakan da baron kowa da shi kowa ya yi watsi da shi marfu'un bil abwa mau'ilan annabi malabaci lil armuli ko lil armuli ga mata marasa mazaje almakasuri waɗanda suke kallallu amsa annabi ya waye ya kasance multa izin malaba gare su sallallahu alaihi wasallam duk wata mata wadda ta rasa miji mijinta ya rasu kuma ta kalle ta fuska tattalin arziki ba ta da abincin da za ta ci ba ta da sutura ba ta da wurin zama to annabi shine malaba gare ta shine armul juduhu kyautarsa al'atiyu mai zuwa ce fi imhali zar'in lokacin da ake tsananin fari fari na rashin ruwa ga shuka yau mai zan a wannan rana wasu da an kai fari annabi ya addu'a an kai sati guda ana ruwa kwana bakwai mai ruwaya ya ce ba mu ga rana ba sai da mun kai kwana bakwai dare da rana ruwa ake yi saboda da sai da sun ga dawo sun ga zaki roƙo annabi a yi addu'a a ɗauki ruwa suhubu a kafarin sama girgijin sararin samaniyar sama'u an gane ko sai suka zo suka shayar da ruwa sai ce kai laulam takif da a ce girgijin nan ma bai saukar da ruwa ba ma darrara babu wata cuta da za ta sami mutane in dai annabi na rayu ko da sama ba ta yi ruwa ba ko da girgije bai saukar da ruwa ba darra ba dai annabi na nan ba to ba cuta me yasa in saboda taukafu hadari mai yawan zuba gadi kaffihi mai samako na tafin hannunsa alwa kafi mai yawan zuba kaf ya wadatar lilwara ga mutane tafin hannun annabi na hadarin ruwan tafin hannunsa kawai ya wadatar da mutane tunda an je yakin tabuka sallallahu alaihi wasallama aka rasa ruwa aka rasa ruwa manzo Allah ya zo ya sa hannunsa ga ƙwarya sai kawai ruwa sun ka dinga tsayaya mutane ɗaruruwa sun ka zo sun ka sha ruwan kuma sun ka bar ruwan ba su rabu ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka hannun tafin hannun annabi ɗaya kaɗai hadari ne to ko da giragizai ba su shayar da mutane ruwa ba ma barraba wata cuta in saboda mi tauka fi gadi kafihi hadarin tafin hannunsa na safe alwa kafi mai yawan zubar da ruwa kaf mai wadatarwa ne lilwara ga halittu don ka dawwama ala hasmil ida akan katse makiya akan katsar makiya sallallahu alaihi wasallam wa farah kuma ka ci gaba da farin ciki li hazzin garaban da Allah ya baka wanda kadewa farabon ya zamo cikakke nilta annabi ka samu ma kadarunta duk abin da kan nema minal a'ata'i min a'ata'i rabbi daga cikin kyaututtukan ubangiji na ma kafa wanda wannan bai boye ga kowa ba wala saufa yauti ka rabu ka fata raba yana ana karantawa dun ka dawwama ala i'radi kibra akan kauda kai da kake yi game da girman kai to ka ci gaba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana kauda kansa akan girman kai ba ruwansa da girman kai wanda girman kai kadina fa ya riga hakika ya koru fi ma'alin a cikin ɗaukakar manzon Allah ga ɗaukaka amma kuma girman kai ya koru cikin ɗaukakar don ka dawwama a lararramil ida a kan ƙasƙanta makiya wartaji kuma ka yi fata bi audil idi da dawowar biki ko idi fi daulatin a cikin daula garra a mai tsananin haske fiha a cikin wannan daula ɗin adawamu al'irtafi akwai dawwamammin tausasawa taf wanda ya kewaye kowa da kowa don daulatin garra shi ne wartaji bi audil idi ka yi ƙauna ka yi fatan dawowan bikin idi fi daulatin ma'ana yana nufin nasara nasarorin da allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama da rinjayar addininsa akan kafirci da kafirai to shine ke cewa annabi ya ci gaba da farin cikin dawowa wannan bikin dawowa wannan idin dawowa wannan ranar murna din a cikin daularsa ta musulunci wadda take garra a mai tsananin haske fiha a cikin daular nan kuma a dawamul iltafi akwai dawwamammin tausasawa taf wanda ya kewaye kowa to tamma bihamdillahi wa husni aunihi wannan littafi ya cika tare da gode ma Allah da kuma kyakkyawan taimakonsa wadaka an gama ɗan tsarani ajiye kalmomi ko Allah ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh